المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا شاترة وت رمضان شكرا تدبو إيدة دري حدود تلاتين دبيو hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa in ba kuma ta ba jiya mun tsaya ne akan aya ta talatin daidai a cikin suratul araf fadin Allah madaukin sarki fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala Allah ya ce wasu bangare cikin jama'a Allah ya shirya da su hadahumullah wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala wasu kuma bata shine wajaba akan su innahum ittakhadhu shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun saboda sirriki shaydanu a matsayin masoya kuma waliyansu ba Allah ba kuma suna zaton ma cewa su shiryayyu ne shine malamai suke cewa wannan aya ita take nuna cewa shi kafiri gani yake yafi kowa kuma gani yake shine yake kan daidai amma musulmi ba akan daidai yake ba yani annal kafira yadhunnu annahu fi dinihi ala alhaq wal jahidu wal mu'anidu sawa' shi gani yake addinin sa yana kan daidai ne wanda kuma ba haka bane ba to kuma shi yasa Allah ya ubangiji ya musu tambari da fariqan haqqat haqqa alaihim dalala bata ya tabbata gare su Allah ya tsare mu to sai ya ce mai kuma malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
Allah madaukin sarki yake cewa ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin ya ku bani Adam ku sanya sutura yayin da za ku je sallah banu amir kabila ne da ta kasance a makka tana yin dawafi tsirara zigidir ba tare da sutura ba to shine Allah ya saukar da wannan aya ya bani adama ya bani adam خذوا زينتكم عند كل مسجد كرئي سترة كلمة زينة أنا نفهم ستراني يعني الثياب عند كل مسجد يا عند ذاك جي صلى كسن سترة ko za ku je masallacin Allah ku sanya sutura shine ma yuwari auratikum walau aba'a ku sanya abin da zai suturci al'aurar ku ko da irin abaya din nan wannan yana nuna mana rashin halaccin mutum ya sallah tsirara ba kamar yadda suke fassara aya cewa abinda ake nufi wai wai mutum wai wai ya ado ya kwalliya zai je sallah ba haka ake nufi ba ya sanya sutura dai ko da bai yi ado ba ya sanya sutura da za ta rufe masa jikinsa wannan shine abin da aya take nufi don sababin saukan ayar wannan kabila su ne suke dawafi tsirara banu amir suke yin tsirara suna dawafi shine Allah saukar da ayar Allah ce wa kulu wa sharabu ku ci ku sha su ma dai ana magana akan wannan kabila ta bani amir yayin da suka je aikin hajji ba sa ci kuma ba sa sha sai abinci ɗan kaɗan kawai wanda zai hana shi wanda zai hana su mutuwa sannan ba, ba, sa amfani da mai ko kitse wai su suna ganin yin haka shine yake girmama musu aikin hajjin su kuma suna tsare aikin hajjin su kamar wanda yake cin abinci ko har ma ya shagala yake amfani da mai yana shan mai a sa masa mai a abinci a aikin haji to wannan yana nuna ma kamar dai aikin hajjinsa dai ba bai mutunta shi ba bai girmama shi ba to shine Allah ce wa kulu wa shrabu idan kun je aiki ku ci ku sha sannan kuma aya tana iya ba da ma'anar ku ci ku sha a rayuwarku yace musulmi suka ce nahnu ahaqu an naf'ala zalika ya rasulullah mu muka fi cancanta mu yi haka ya manzan Allah to shine Allah ce ku ci nama don kun je aikin hajji ku sha kitse ku yi amfani da mai ku sha nono amma wala tusrifu kada ku wuce gona da iri da wuce menene ake cewa makaɗi da rawa a daina wannan bai da kyau abinda ake nufi kul ma shi ita wal bas ma shi ka ci abin da kake so don ka je aikin hajji ibada ba a iyakance ma ka ci kaza kar ka ci kaza ba kul ma shi walbas ma sha'id amma kada ka kuskure ka yi girman kai da wuce gona da iri kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa ƙarƙashin aya din Ali bin Al-Husayn ibn Waqid yake cewa qad jama'a Allah at-tibb kullahu fi nisfi aya Allah ya gama hada magani gaba daya likitanci duka ya hadu a cikin rabin aya da Allah ce kulu washrabu wala tusrifu duk wanda yake son samun lafiya to ya sha ya ci ya sha amma kai ya wuce gona da iri duk wanda yake cin abinci oba yake shan abin sha oba to ya shirya kamuwa da cututtuka kala-kala da za su iya damƙasa to shi yasa bayan Allah suke cewa wannan aya tana nuna mana ma likitanci da ƙwarewar ubangiji tabaraka ta'ala da sani yadda lafiyar jikin ɗan adam yake daman shi ya halitta dan adam din kuma shi fi kowa sani yadda jikin shi yake da haka wannan aya abin da take nuna mana tana nuna mana wato sanya sutura da rufe jikinmu yayin da za mu je mu ibada sallah kenan sannan kuma an halatta mana mu ci mu sha ba wanda ya haramta ma kara ji a ga wani yana cin daɗi ya ce tab lallai wani baya tsoron Allah ka san haka wasu suke yi wai an je gidan wani malami wai an ga yan kafafuwan kaji shine sai wani ya fito yana ta zagin sai yana ci aikin banza aikin mafi malaman karshen zamani an cika mu da Allah ya ce annabi ya ce ashe mutumin har kaji yake ci a to shi to shi tunda malami ne Allah ya haramta masa cin kaza subhanallah annabi ma ya ci kaza ai sallallahu alaihi wasallama karewa zudu dai da gudun duniya ko idan an ga malami yana dan cikin yalwa a ce tab ai waɗannan kai dai Allah sauke kai dai ka ji abin da suke faɗa kawai malamai kan ai ai sun tafi ai ai malamai su ne masu masu kwanan yunwa ai masu kaza masu kaza a'a zai iya yiwa malami Allah jarabe shi talauci wani kuma Allah zai ba shi budi da wadata ba ga malamin nan da ake ce shi Laisa ibn Sa'ad al-Misri ba babban malami ne bai gaza imamu malik ba ma imamu malik a madina babban malami ne a duniya ma babban malami ne shi ma lais ibn sa'ad al-misri a kasar masar babban malami ne bai gaza imamu malik ba karinin sa ne abokin sa ne amma Allah ya bashi kudi da yawa yace imamu malik kai Allah ya baka ilimi mu kuma Allah ya bamu ga karatun ga kuma kudi eh yace to ba sai ka fita kaya aiki kai sana'a ba mu za mu dauki nauyinka za mu taimaka ma shi ke daukan nauyin shi ga imamun nasa'i ba ku da labarin imamun nasa'i wanda gashi ana hadisi ana cewa rawahun nasa'i imamun nasa'i aka ce in zai zauna karatu sai ya sa an dandake masa zakara zakaran ma da yake sa ake yanka masa a buge masa shi zakaran da aka ce ya girma ya kusa kaiwa kamar irin dan akuya din nan babban zakara sai sa a yanka masa a soya masa shi a gyara sai ba wa matan su dake naman har da kashin har kashin in kashi ya sha duka laushi yake to haka yake bubbuge shi gaba daya ya zauna ya sa yana yana daukan naman yana ci yana karatu ko kuwa kuma dole ka ce rawahun nasa'i wasu ɗauka abin da ake nufi tsoron Allah shine mutum ya zauna ya bari gasa da gwarwata wai wannan tagawa ne ko ya zauna cikin dauda da datti shi ma wannan tagawa ne a'a babu alaka tsakanin cin abinci mai kyau da shan abu mai kyau da hawa aban abu mai kyau da zama guri mai kyau wai a ce wai wannan ya rage maka imani ko ya raba ka da wannan to amma dai Allah ya ce karka wuce gona da iri wanda yake alfahari yake israfi to wannan shine za a ce ya wuce gona da iri yana da kyau uwa mu fahimci wannan dan dan babi ne mai muhimmanci kwarai kwarai da gaske riwaya ta zo a Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بزي شقاء الجنة با واندي كسن شيء أزوتي يسا أقوي دي دي, دي مثقال ذرة مثال قوايا ذرة نجرمان كي دو واندي كي جي شيمي جرمان كي ني كما الله يا sa a zuciyarsa akwai girman kai daidai da kwaya zarra to shi kan babu shi ba gidan aljanna shikenan sai wani mutum sai yake cewa يا من ذا الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا يا من ذا الله daga cikin mu akwai wanda zaka yana so ya sa kaya masu kyau wa nalahu hasanan hasana kuma kaga mutum yana so ya sa takalmi mai kyau kala sai annabi yake cewa kamar wannan mutum yana tambaya ya manzo Allah saka riga mai kyau saka takalmi mai kyau wannan girman kai ne wannan son duniya ne sai annabi ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas Allah tabaraka wa ta'ala yana son kyau kuma yana son ado kuma shi yayi umarni da ado kuma Allah dukkan komi nasa mai kyau ne sannan kuma yana son kyakkyawan abu to shine manzo Allah ce wannan ba shine girman kai ba abinda ake nufi da girman kai al-kibru shine batrul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da rena mutane wannan shine girman kai dan mutum ya sa riga mai kyau ba baya nuna cewa shi mai girman kai ne ko ya saka hula mai kyau ba nuna mai girman kai ne ko ya saka takalmi mai kyau ko ya sa agogo mai kyau ko ya gina gida mai kyau ko ya hau mota mai kyau ko ya auri mata mai kyau ko ya ci abinci mai kyau kara ce to kaga waɗannan mutanen sun auri duniya Allah kiyaye to zai zo ya auri ya auri matar mai kyau ya ci abinci mai kyau ya hau motar mai kyau kuma ya riga ka shiga gidan aljanna dan ba wannan hanyar ce ba taɓewar ba nan take ba wuce gona da iri da nuna alfahari masu alfahari da riguna wannan hadari ne masu alfahari da abun hawa hadari ne masu alfahari da mata hadari ne masu alfahari da gidan zama wannan hadari ne amma mutum ya ga ya dan samu yan sululukansu da yan kwabbensa ya je ya kuru ya samu kaya mai dan kyau ya siya dan shi ma ya sa ya fita cikin al'umma a gan ciki a gan shi cikin ni'ima ai wannan ba laifi wallahi abu ne mai kyau kwarai da gaske da haka kada ma a lissafa cewa wai saka sutura mai kyau ko kwalliya ko ado ko tsaftace jiki wai wannan wai alama ne na son duniya a'a babu alaka ba babu son duniya a ciki ba son duniya bane mu fahimci wannan da kyau to sai Allah ya ce mai kuma
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق نعم قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة نعم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون bayan Allah ya halatta mana mu ci mu sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan ci da sha da iyakance abin da ya kamata mutum ya ci wajen fassara wala tusrifu kada ku wuce gona da iri kada a yi uba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Miqdam ibn Ma'di Karib ya ruwaito yace ya ji annabi yana cewa ma mala'a adamiyun wi'an sharran min batn dan adam bai taba cika wata jaka mai sharri sama da cikinsa ba ya ce bi hasab ibn adam akalatun yuqimna sulbahu annabi ya ce ya ishi dan adam ya dan ci yan lomomi kaɗan shine akalat dan abinci kaɗan ba mai yawa ba wanda zai iya tsayuwa da shi ya rayu ba tare da ya samu matsala ta yunwa ba fa in kana la mahala idan ya kasance ba makawa din mutum sai ya ci abinci da yawa fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li sharabihi wa sulusun li nafasihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ta kama zai ci abinci ga ka'idar cin abinci nan Allah ba mu ikon aiki da shi wannan sai waliyan Allah annabi ya ce raba cikin ka kashe uku ciki kashe uku ake raba shi sulusun li ta'ami kashi ɗaya one over three abinci wa sulusun li sharabi ɗaya bisa uku kuma abin sha wa sulusun li nafasihi ɗaya bisa uku kuma ya ishe ka don kai numfashi ka ba wa ranka daman numfasawa kenan wannan jakar ana kasa ta kashi nawa ne ha uku ka kasa kashin cikin ka kashe uku idan ka ci ɗaya bisa uku ya isa sauran kuma ka sha abun sha ka san akwai shaye shaye ko akwai su kankana akwai su gwanda akwai su lemu akwai su sweet sweet wace ce potato a sweet lemon ko milo duka su kunun zaki su tsimi su lemu su zobs da su soft drinks da su five alive da su kome ma da dama da muke sha mai kunu ma duka da kokodu ya shiga kaga wannan ɗaya bisa ukun ka ware waɗannan abubuwan to ya isa a cikin abu tara ka cika shi da ya isa sauran kuma ka bari kai numfashi to wanda yake wannan shine zaga ya samu zaman lafiya amma wanda kullum idan ya sa abinci malam subhanallah ya ci wannan ya loda kamar yanzu da ake ramadan din abun malam masha Allah malam mutane suna ɗiban girki yanzu kam na kwarai ko da gaske an samu opportunity ko an samu daman naɗa Allah ana cin abinci fiye da yadda kake zamani wani ya yana cewa wai da ramadan da wajen ramadan wanne ne aka fi cin abinci wasu mutanen gaskiya da ramadan ba su cin abinci da yawa amma wani ai baya ma kece renin cin abinci a watan ramadan tunda yanzu wani dai daman kafin ya yi magariba dole sai ya cika jakan nan nat ya je ya sallah ya dawo in an yi sallah sai a yi half time ko second round a daɗa nanagawa ya zauna sosai sai ce to bari mu tafi tafsiri kuma idan ya dawo kuma sai ya daɗa niƙawa alƙawarin Allah ne wannan three times idan an zo sahur kuma shi ma wani sabon aikin ne kiran farko ya nada sai ce bari ya dan jira ya dan sassabe tukunna Allah ku an dan jima kafin a kira ya dada lodawa sannan kuma da ya ji ladan lokaci ya kusa abin sai fara ya sha kunu ya sha ruwa dole abu ne da ka san shi na ruwa liquid zai ta dorawa kawai shi yasa za ga mutane masha Allah tabarakallah ana zagayawa da ramadan kam to wannan ba daidai ba ne kuma yana da illa a lafiyar mutum likitoci malamai na musulunci suka ce mafi yawancin cututtukan da dan adam yake samu daga cin abin da yake ci ne yasa za ga da azumi an fi lafiya in kana so je ka asibitin garin ka duba gadaje za ga da yawa ba mutane mutane lafiya kalau yanzu ana ta harka saboda ba a cin abinci ana yin sallah an fara cin tuwon sallah to wani wallahi asibiti zai kwana sitta shawal dinsa asibiti zai fara saboda ya ya saki inji yana ta nada ku ci ku sha amma kada a wuce gona da iri barna bayi da kyau alfahari da abinci bayi da kyau musamman da wannan wata din mai alfarma kaga mutum ya jera abinci kala kala shi kadai mutum sai mai abinci kala goma ma wani kwarai kuwa ga naman kaza ga na zabuwa wani lokacin ma ya ce na agwagwa yake so to ga na saniya kuma in a birni ne ma hadda na raƙumi sai ce a kama na raƙumi ma duk ajira mutu alaji ne akwai kudi kudin kawai zai bayar a tattara a zo shinkafa da miya ga shinkafa da miya ga jalof ga fara ga mai kala tunda akwai mai kala wannan a sa mata kala wannan kuma fara ce ga soyayya ka san mata akwai shinkafar da ake soya ta a hada ta da da da da da irin waken gwangwanin nan gashi nan dai kala kala wani kuma ce wallahi na sha'awan tuwon semo Hmm, zai ci semon bita kenan a taba duka duk mutane suna shaye-shaye kuma ga kunun zaki ga tsumi nan ga zoɓo rodo ne ga lemo ne ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga wannan fasta clark ne ga kasir jiddan kuma wallahi malam zaka duba makocinsa ko abin da ya buɗe baki da shi da bino abin da za a ci dinnan wannan tuwon da aka saba ana ci a lokacin da ba na ramadan ba shi zai ci shi ko wannan yana nan an yi da komai ba muku magana kosai ba ba muku magana masa ba eh ba muku magana yar tsami ba ko yar tsami duka ana yi to ba a san wuce gona da iri to shine sai Allah ce kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq duk dai an nuna muku halacci Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana halaccin abin da ya bamu shiga ya musu ya manzon Allah wane ne ya haramta muku zinata Allah allati akhraj li ibadihi kwalliya da ado da sanya sutura din na kwarai mai kyau mai tsada wanda Allah ya bawa bayansa wa ya hana wa tayyibati min rizq da kuma tsarkaka dadadan abubuwa irin su allaham wa dasam cin nama da kitse da mai wa ya hana ba wanda ya hana والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا Allah ya ce kaga irin wannan abinci kayan daɗi da ake ci a more na masu imani ne a rayuwar duniya kaga Allah ya halatta kenan ko ka yi abinci mai kyau ka ci ba matsala amma kar a yi alfahari kada a yi almubazzaranci dan mata suna almubazzaranci su yi wannan ba ka ga mutum ya sa a yi masa wane ne gashi nan dai a dan taba wannan cakal cakal a zubar a taba wannan cakal cakal a zubar ba daidai bane wannan shine al-israf wuce gona da iri da barna kenan to wannan na masu imani ne a duniya khalisatan yawmal qiyama kuma Allah ya keɓance shi ran tashi alkiyama ga masu imani kawai kafirai ba su da wannan rabon a kiyama nan su ake ce da kai masu imani za su ci kwar biyu kwar daya a duniya kwar ta biyu kuma a lahira a duniya an halatta muku matukar kuna da imani ku ci ku more ku ci mai kyau ka ci nama ka ci kayan ciki ka ci hanta ka ci fata ka ci kawale ka ci ka ci tel ka ci yan shila ka ci kaza ka ci zakara ka ci zabuwa ka ci duk abin da zaka ci wanda Allah ya halatta ma ci abinka a duniya sannan kuma je ka lahira ma zaka samu na gidan aljanna qul ya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah a lahira kuma Allah zai keɓance su yanzu kaga ana ana nufin a duniya musulmi zai iya cin wannan wanda ba musulmi ma zai iya ci ko a yanzu wannan kayan daɗin gidan kafiri ma zaka je ka tare yana ci da musulmi da kafiri duk za su haɗu su ci za su amfana dan arzikin duniya da Allah ya saukar da shi bai cewa masu imani kawai zai bawa ba kun fahimci wannan kenan takadirin ayan sai a ce qul hiya lil ladzina amanu wa lil mushrikina fil hayatid dunya wannan kayan ciye ce na masu imani ne da mushrikai a rayuwar duniya fa inna ala shirki yusharikun almu'minin fi tayyibatid dunya saboda mushrikai suna tarayya da mu'minai ma wajen jin dadin duniya ko ba haka bane وهي في الآخرة خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها أما الآخرة أي وأن كان المؤمنين كدي كافري باشي لربو أشي كتا كتا kwata-kwata sai dai haƙuri me yasa dan ya ci ya ci rabon nasa tun a duniya mumini kuma Allah madaukin sarki ya taimake shi ya bashi duka gaba daya to shine yake cewa qul hiya lillazina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce kamar haka ne muke bayani dalla dalla muke faffasa baki da bayani wa mutane dangane da ayoyinmu mu amma ga mutanen da suke masu ilimi ko masu fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi daga Abdullah dan Umar ya ruwaito cewa la yanzuru Allah ila man jarra thawbahu khuyala anan ana magana akan sutura cikin ni'imomi a tayyibatu min rizq da Allah ya bamu akwai sutura akwai abinci akwai wurin zama akwai abin hawa duka wannan gaba ɗaya karka wuce gona da iri to yana daga cikin masu wuce gona da iri wanda suke yin sutura da ta wuce ka'idar shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfida ka'ida a dukkan suturar da musulmi zai saka kada ya bari kayan sa ya wuce idan sawunsa duk ado duk kwalliya duk fafa duk gayu kada ka wuce kada ka bari a ma dinki ya wuce idan sawu duk suturar da ta wuce idan sawu an saba wa Allah kuma an saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman wanda yake tutiyar yana ganin shi zai bi manzon Allah addinin sa irin na annabi zai yi ba ruwansa da ra'ayi ba ruwansa da bin wani ko na makamanci wannan to ya tsaya akan abin da annabi ya faɗa to shine manzo Allah ba da ka'ida cewa duk wanda yake sakin kayansa ya wuce idan sawu saboda nuna girman kai da nuna isa ko nuna wa mutane wadata da yalwa to wannan ko kallonsa Allah ba zai baran tashi alkiyama a wata riwaya Allah ba zai tsarkake shi ba walahu azabun alim kuma yana da azaba mai radadi a wata riwayar manzo Allah yana cewa siyabuhu sabai suna cewa manzo Allah kana siyabuhu nisfu saqai kayan manzan Allah ma rabin ƙaurinsa ne sutura annabi iya rabin ƙauri ne kayan manzan Allah gaba ɗaya da rigar da wannan ba ta wucewa ƙaurinsa to a wata riwaya ne ma annabi ke cewa wanda zai yi ya wuce din ya saukar da shi to kada ya wuce idan sau a wata riwaya annabi yake cewa wandan mumini rigar mumini iya rabin ƙaurinsa ne ila nisfu saƙai haka annabi ya ce kuma a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk ma asfala min alkabaini min alizar fa fi nar duk suturar da ta wuce idan sawu duk wanda ya sa wando ya wuce idan sawu ko ya sa abaya ko ya sa doguwar riga ko jallabiya ko babbar riga ko zani in yake yake daurawa ya wuce idan sawu to tabbas sai Allah ya kona shi ya sa shi a cikin wuta waɗannan hadisan duka ba nesa za ku tabi koma nan nan cikin riyadu salihin kitabul libas duk yayi bayani kuma ba wani tawilin da wani zai musamman ahlul ilm masu kiran mutane zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce ya kamata a ga sun sifantu da wannan mutum a ga kayan shi a dangale wannan shine sunna amma ba wai mutum wani ya sa kayan sa yana jan ga malami ya saka kaya yana jan kasa ko ya saka a riga tana jan kasa ko ya saka ihramin a wannan abaya tana jan kasa wannan ba daidai bane ya saba annabi kuma duk inda za ku samu malamai masu bin sunna za ku ga kayan su a haka yake ko nan musallin wata rana Allah kai ko Saudiya ko Makka ko Madina ka dan lura wata ran in limamin ya fito ai waɗannan da su ne manyan dai limamai ko kai ma ba kana limanci a garin ku ba kana abin nan to ka dan duba kayan su gani da a baya da dogon riga da dan cat za a gan shi iya rabin ƙorin shi in ya yi ƙasa ma ba zai wuce irin sawo ba to mai tsafta shi ne za ga duk yadda zai kwalliya da kayansa ba zai wuce irin sawo ba to malamai sun sanya sanya sutura ya wuce irin sawo yana cikin al-israf wala tusrifu inna allaha innahu la yuhibbul musrifin ko inna allaha la yuhibbul musrifin Allah baya son masu israfi da wuce gona da iri tabbas ba hana muku ci ba ba hana muku sha ba ba hana muku sa mai kamshi ba ba hana muku sa mai tsada ba ba hana ku ci abin da kuke so ba amma kar ku ci gona da iri sai mai mana
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
نعم والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا نعم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون waɗancan hadisai da muka kawo da suke magana akan sutura akwai malaman da za ga suna musu tawili sai ce wai an ce sai dan girman kai ne wai an ce wai in dan girman kai ne ba za ka yi ba amma in ba dan girman kai bane za ka yi ba wanda ya faɗi wannan hadisin da ya zo ya ce dan girman kai daban hadisin kuma da yi magana akan asalin sutura da ainihin yadda ta kamata kasance irin ta annabi daban bai kamata ku ɗauki hadisi ɗaya ku goge sauran hadisan ba kuma duk suna nan wala har littafi ma malamai suka yi akai saboda irin waɗannan masu tawilin idan mutum yana so ya tawili sai ce sai ya kawo wannan hadisin da aka ce man jarra thawbahu khuyala'a wanda ya ja suturarsa dan girman kai sai ya tsaya ya kafe muku da wannan hadisin to sai ka ce kuma ina hadisin da annabi ya ce ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fin nar wannan da ya wuce idan sawu ma abucin sa dan wuta ne riga ma haka kuma ya zaka yi da hadisan da manzon Allah ya ce suturarsa ta kasance ya rabin ƙwarinsa ne ya za ka yi da su waɗancan daban waɗannan daban haka malamai masu ilimi na duniya suka faɗa sai dai malaman ƙarshen zamani 'yan gayu masu neman holewa da morewa to wannan kuma suna yin tawili amma na gaya muku dan amana ne na ilimi ko da wani za ku je yana ƙoƙarin murɗewa to gaskiya tawili ne ra'ayi ne son zuciya ne ya kamata kuma mu fahimci wannan ƙwarai da gaske kuma ba abu ne na wasa ba don duk abin da aka ce ma'abocinsa zai shiga wuta kaga bai kamata a bata wani lokaci wajen yin mutane bayani a kai ba kawai mutum ya kokari ya kiyaye kuma ka duba abin mamaki hadisin ya zo akan sayyidina abubakar sayyidina abubakar irin sa manzo Allah sallallahu alaihi ce da shi inna izari yastarhi illa an ata ahadahu suturata tana jan kasa sai dai in na dage shi na ja shi ku kula da hadisin yana jan ƙasa sai dai in na ɗage shi to ashe yana ɗagewan kenan ko ba ɗagewa yana ɗagewa to shi ne ke cewa ya manzan Allah ni ma ina cikin masu girman kai sai manzan Allah ya ce da shi las anta lasta mimman yaf'aluhu khuyala kai baka cikin waɗanda suke yi don girman kai yanzu anan sayyidina Abubakar annabi ya bashi stamp ya wanke shi ya nuna ba dan girman kai yake ba kai kuma wani annabin ne ya wanke ka yaya tun da girman kai wani abu ne a zuciya mu ya za mu yi mu gane ba don girman kan kake ba to kuma abin mamaki shi kansa abu din ya ce yana ɗagewa malamai suna bayani akan yaya sai na abubakar yake halittarsa irin mutanen nan ne wadda ba su da mazaunai za ga akwai wani in ya tsaya yana tafiya za ga wandonsa yana sabulewa saboda mazaunansa babu kamar ma babu sumuli yake ta bayan shi to shi haka halittarsa take shi yasa kayan da yake sawa sai yake sabulewa dole sai ya ja kuma zani suke daurawa a nan lokacin dole kaga zai rinka zarmewa yana ja to idan yayi kasa sai ya dage in yayi dan kasa sai ya dage a to shi da aka ce ba ma dan girman kan yake wato me yasa ba yake dagewa tunda tunda an riga an masa inda an ce dan girman kai ne kawai kuma an ce mai ba dan girman kai yake ba to kaga da sai ba shi ai to amma sai ce illa an ata ahadahu sai na dage to ashe yana dagewa kai ma sai ka ɗage a karamaka Allah sai mutum ya ɗage wal inna ma harrama rabbi alfawahisha to ga abin da aka haramta da ya musu ya manzan Allah ubangijinka ya haramta alfasha menene alfasha dukkan abin da yake mara kyau wanda ya kai matuka wajen muni shine alfasha kuma har an ya kai ga Allah ya doka ko annabi ya doka wajen hana mutane to Allah ya hana alfasha ma zahara minha wa ma batan abin da ya bayyana da kuma wanda ya ɓuya wanda ya bayyana aka ce dawafi da suke yi tsirara da rana su maza wanda ya ɓuya kuma dawafin da matansu suke yi tsirara da daddare hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud mai riwaya yake cewa almajir ake tambayan almajirin su shin da gaske kaji daga abdullahi dan mas'ud yace annabi yana cewa la ahada aghyaru min Allah ba wanda ya fi Allah kishi duk wanda yake magana kishi wasa yake in an taba na ubangiji Allah yana da tsananin kishi فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن in saboda haka ne ma Allah ya haramta alfasha wanda ta bayyana da wanda ta buya zunubi boyayye Allah ya hana zunubi bayyananne Allah ya hana fataken dare masu barna a boye Allah ya hana ku masu yi a bayyane ma Allah ya hana saboda baya son a saba masa shine la ahada aghyaru min Allah ba wanda ya kai ubangiji tabaraka wa ta'ala wala ahada ahabbu ilayhi al-mad'a min Allah ba wanda ya fi son aibe shi irin Allah in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi son aibe shi irin Allah falidalika madaha nafsahu ai shi yasa ma Allah yake yaban kansa da kansa ya salam الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله abin da ake nufi dukkan dangin yabo su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira albarkatun ubangijinka sun yawaita alladhi nazzala al-furqan wanda ya saukar da al-qur'ani a bawansa akan bawansa dan ya zamanto mai gargadi akan mutane kaga wannan yaban kansa ne walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون Allah ya ce yana da kyawawan sunan nake wanda sun fi kyau kyau haka wannan yana yaban kanshi tabaraka wa ta'ala shi sa aka ce wanda ya yaba Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai bashi lada to ba wanda ya fi Allah san yabo shi yasa ya yabi kansa to shine malamai suke cewa duk wanda ya zauna saboda mulki ko sarauta ko wani matsayi ko a gwamnati ko a wani abu na duniya yasa ana ta yabansa to ya shiga gonar Allah aslan ma bai halatta mutum ya sa a yabe shi ba amma yanzu wallahi malam idan mutum yana neman wata kujera a jam'iyya sai ya biya sai je sai ya sai fili a gidan rediyo ko gidan talabishin kurin ya nemo 'yan barandansa sai ce da Allah ku je ku yabe ni sosai yau nan zai sai fili dubu ɗari awa ɗaya ko awa biyu wallahi malam ya kawo mutane makareta wani ya ga dama zai ce ka gani nan na rantsa maka da Allah ban taba haduwa da his excellency ba in gamu da shi ni ban ba abin da ya taba hada da shi amma magana ce ta gaskiya mu mun san yana son al'umma yana musu aiki yayi kaza yayi kaza kuma ƙarya yake ba kafin ya zo ma an sallame shi an bashi 60000 ko 50000 an kai masa buhunan shinkafa ce ka je ka yabe shi kuma a samu mai zaƙin baki ban sani wataƙila ko nan ba a yi amma dai mu a can wajen Kano haka ana yi a Kano wannan sai dai in siyasa ma wallahi haka kawai wani wallahi malam za a zo wani ma aka ce ma dubu goma ma ake bashi ya zo ita ƙarya yau ba ga kwalbati na kaza ba ma wani ya zo malam ya saki jiki ya ta ƙarya ya yi kwalbati a anguwa kaza ya yi hanyar ruwa a anguwa kaza ya tona rijiya guda ɗari bakwai da kaza ya yi kaza ya yi kaza ashe mutanen ƙauyen jama'ar sun ji suka yi maza maza suka taho yana fitowa su ma suka sai fili suka ce abinda wane wane ya faɗa ƙarya yake yi wannan kwalbatin da ya ce wane wane ya yi shi yau shekarar kwalbatin nan talatin tun lokacin gwamna wane shi wani tsohon ciyaman ɗinmu wane yanzu ya ma mutu shi ya yi shi amma abinda mutane suke bambaɗanci ƙarya ƙarya ko kuma wani ya zo ya sa maroƙa su yi ta yabansa turan giyawa zaki to kai an ce ma dabba ne kai baka sani ba haka ne mana yanzu zaki mai hankali ne zaki kan ba dabba ba ne kuma kai da ma kayi abu irin na zakin to da an ce ma zaki ma masha Allah tabaraka la'anan sai mu tafi layin malaman balaga ana tashbihi ne ana ana kamanta ka ne da zaki to kai baka yi aikin zakin ba matsoraci ne ma kai yiwa in kin zo sai dai a baki wuri kuma ya gama ɗiban iska ya yadda wani ma ka zaka ce mahaukaci kafi ubanka hankali ka ji wani shirme fa mahaukaci kafi ubanka hankali me wannan wani magana tana da ma'ana sunanta hauka shi kansa mai faɗan mahaukaci ne ba mai hankali ba ne ba to mutum ya je yana son yabo malam ba abin kirki ba ne shi sa bayan Allah na gari da wani ya zo yana taya bansa yana ce sai su ce a bari kawai ba komai kai dai Allah rufa asiri duk mai ta gawa ana yaban sai ce kai dai Allah rufa asiri Allah dai ya karba mana Allah dai ya mana ko da an yabe sai miƙa abin ga Allah ana yaban sai miƙa abin ga Allah to alama mai takawa kenan amma wajen alaman sai ai ba komai in Allah ya sa da zamu da tsakarawa ma ai a'udhu billahi yabo ka ake yi ba har ma kana kana ƙara gishiri ai na yi kaza ai za mu yi kaza ma ai yanzu muna da ma niyyar kaza to Allah kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda yake son yabo irin Allah da haka duk wanda ya shiga neman san a yabe shi to to to ya shiga gonan Allah to Allah ya haram ya haramta alfasha ta fili da ta bayyane sabon Allah na fili da na bayyane wal isma da zunubi din gaba ɗaya azzambu wal masiya shine al ism menene al ism suka ce al alladhi la hadda fi duk zunubin da babu haddi akai shine al ism an gane ko alfasha kuma zai iya daukan abin da yake da haddi a kai wasu malaman suka ce a'a al'isim alhamru giya ma tana iya daukan alhamru tana iya daukan al'isim kai kamar yadda wani mawaƙi yake cewa sharibtul isma hatta dhalla aqli kadhaka al-ismu tazhabu bil uquli yace ya sha giya sharibtul isma ayyana nufin sharibtul khamra yace ya sha giya har sai da hankalinsa ya kauce ya ce dama haka giya take sai ta ringa kautar da hankali a nan gurin ashe larabawa suna fassara al'isma da me alhamru da haka wal isma a nan zaka iya fassarawa da giya wal bagya da zalunci da girman kai bi ghairi alhaq ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana to ga wanda yafi komai ku yi shirka da ubangiji tabaraka wa ta'ala ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun to ga wanda ya hadari ku dinka gaya wa Allah abinda ba ku da ilimi mutum ya kirkiri ƙarya ya liga ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka karanta mana yahudawa sun haramta dabbobi sun haramta abinci sun haramta kaza suka ce wai Allah ne ya ce ai to wannan aya din ya ku yan uwana tana hana mu abubuwa na laifuffuka kamar haka an hana mu aikata alfasha ko na fili ko na bayyane sannan an hana mu shan giya ina mashaya giya giyan nan fa duk giya fa abin da ake nufi da giya alhamru ma khamar al yawwa duk abin da ya ya gusar da hankali sunansa giya kaga yanzu wiwi duk yana ciki wiwi yana ciki in dai ka sha abu ya bugar da kai a hankali shikenan yasa kana ta tsalle kuma yau giyan nan kala-kala ne da an san burkutu ce ta dawa burkutu ta masara yanzu an ci gaba akwai giya da ake yi ta zamani sosai ta kwalba akwai mai tsada akwai mai arha kala-kala kala-kala mu da yake a can kano akwai hizba akwai akwai ana, ana shari'a daidai gwargwado dai suna kama giyoyin wallahi gayya ake ana bikin ƙona giya da fasa giya wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba a kano state an yi wannan da yawa allah ya saka musu alkhairi ana shigowa da giya duk hanyoyin da ake shigowa jihar akwai yan hizba wanda suke sa ido tunda gwamnati ta yi doka to ba za fa a shigo mata da giya jihar ta ba sai a shigo da ita a kwantena wani lokacin sai ka ga roka ta itace ne niki niki kiki kiki kiki wallahi ashe saman ne kawai suka sa itace kasan gaba ɗaya giya ne sai garo ka an shaƙo ta da wake wake ne niki niki niki kana leka kasan sai ga katon katon na giya akwai irin kwantina da ake gashi nan dai wallahi wata giyar malam ba za ka iya gane ta ba ina irin ina ina ina ina irin nescape din nan yanzu ake zamani dan dogon nescape din nan na leda to wallahi wata giyar haka take malam kurin da an zo iya dan nan ba ta wuce wannan ba sai sharri kawai da ka zo dan farke ta zaka yi ka dan tsiyaya kawai zancen ya gare akwai giyar da kwalbarta da bata wuce kwalbar turare ba kanana haka kanana ne ba manya ba a katon katon zaka ganta in ka ga kwalayenta ma zaka dauka turare ne in wallahi duk giya ne kala kala mashayanta suna shanta da gaske to duka sunanta giya kuma haramu ne yana daga cin abin da yawan zaba a gwamnati ta shari'a a gwamnati ta shari'a kuma wajibi ne a shari'a gwamnati ta kiyaye wa mutane waɗannan abubuwan kamar haka wajibi ne gwamnati ta kiyaye mutane lafiyarsu duk abin da zai taɓa lafiyar ɗan adam to bai kamata a bari ana shigo da shi jiha ko ƙasa ba wajibi ne gwamnati ta kiyaye mutane rayukansu duk abin da zai salwantar da rayukan mutane to haramun ne bai halatta gwamnati ta bari a shigo da shi ba makami ne wani kayan fada ne wani kayan ta'addanci ne wani abu ne mutane suke amfani da shi suna salwantar da rayukan mutane to gwamnati ta magance kuma duk hanyar da ake bi tana salwantar da rayukan mutane mutane gwamnati ta gyara ba a son mutuwa ba a son kisan kai ta kiyaye wa mutane dukiyarsu ta kiyaye wa mutane mutuncinsu ta kiyaye wa mutane addininsu waɗannan su ne alkulliyatul khams abubuwa wato five agendas da addinin musulunci ya ajiye wa gwamnati ta tsare musu duk gwamnatin da ba ta tsare wa mutane mutuncinsu to wannan gwamnatin sunanta azzalima don dole ta yi abin da zai kare mutuncin mutane kamar yaya kada gwamnati ta zamanto gwamnati ne da ana cin mutuncin mutane a yi amfani da mulki a yi amfani da an ci zaɓe ɗan wannan jam'iyyar ya rinka taka wuyan ɗan wannan wannan ya fito ya ci mutuncin wannan ya zage wannan a rediyo ko ya je gidan wannan ya ci mutuncin ce ka yi magana ai gwamnatin mu ce ai ta rashin mutunci a cikin al'umma wannan in dai gwamnati tana wannan to bata zama cikakkiyar gwamnati ba sunanta azalima ha gwamnati dole ta tsare wa mutane rayukansu ba a so a rinka kashe-kashen rayuka wannan rayuka ko dai ta'addanci ko 'yan fashi da makami ko kuma azzaluman jami'an tsaro su rinka amfani da makamansu suna kashe jama'a ba da ji ba ji ba gani gwamnati ya kamata magance wannan misali kamar yanzu dan sanda mai tsare hanya kawai dan mutum ya zo bai bashi naira ashirin bai ya kukin bindiga ya shelin ya kashe shi kaga wannan ba daidai bane wani kuma zai zo da kayukan mutane a cikin buɗinsa ya ba da naira ashirin ya wuce lami lafiya wani kuma zai zo ya ƙi ya ba da naira ashirin ɗin a harbe shi wani zai zo bai gan ku ba bai san da ku ba kun tsaya a kan kwana ya taho da motarsa baya tunanin akwai road block ya zo ya shige ku da gudu ya tsallake ya wuce wai sai a kukin bindiga wai a harbe shi wanda a ka'ida na road safety suna faɗa duk ana rubuta yana nan a ilmance sai dai wanda bai da ilimi ba zai iya ganewa ba a ka'ida ta road safety ba a ko ina ma ma'aikaci yake tsayawa a hanya ba akwai hanyoyin da ma ba a ma tsayawa a wurin akwai kan kwana da ba a tsayawa akwai wurin parking da ba a tsayawa akwai gashi nan dai da dama to sai a ce misalin wani jami'i daga cikin jami'an tsaro sun tsaya suna karban kudin mutane ko in ba ba su kashe mutane ko na makamancin wannan ko ma an dare yayi ma su canja kama kawai shikenan kawai bindigar ta juya ta zama ta yan fashi su ma su ta faffasa kankana suna ɗiba abin da za su ɗiba kawai daga baya kuma aka zuwa kasa gane menene duk ba abin da baya faruwa a ƙasar nan to wajibi ne gwamnati ta tsarewa mutane rayukansu sannan a daina barin yan kalare yan sara suka yan daba yan ta'adda a daina goyon bayan su ana taimakon suna kashe junansu ko suna kashe wasu yanzu dan siyasa mara manufa mara addini sai ga ya tanadi irin waɗannan yaran yana tare da su da wani ya masa ba daidai ba sai ya je tura mutane su kashe akwai waɗanda sun yi mulki a ƙasar nan kowa ya riga ya sani wallahi ana ba da labari a gwamnatin su ba a san iya adadin ɗan adam da suka kashe ba saboda da mutum ya yi hamayya da su kunu suke aika shi lahira ba don komai ba kuma don mulkin kuma abin mamaki suna cikin yin mulkin ba su daina yi ba amma sun kashe bayan Allah sun kashe talakawa da yawa suna nan da an ji kawai dan adawa ne kawai sai a je a batar da kai kuma siyasa da mun suma Amerika da Ingila ai sun yi ta dan ayi adawar me yasa suke me yasa ba su ce ai guda ne ba suka ce ai guda biyu ai dole ko Amerika ai akwai kungiyar akwai jam'iyyar adawa da ka duk wannan zalunci ne kuma rashin kyautawa ne sannan wajibi ne hukuma ta tsare mutane lafiyarsu a me ake nufi a nan duk abin da zai taɓa lafiyar mutane kar a kawo shi magunguna ne abinci ne menene an sanar cewa a daina abin nan akwai lokacin da aka yi ta sanarwa a kasashen afirka cewa irin tufa din nan apple kada a yadda a ci a yi amfani da ita aka faɗi nau'iyarta wallahi a lokacin ni na ji ana sanarwa ana ta faɗa sai na shiga gari na zaga sai na ga irin wannan tufaɗin da ake hanawa ana cewa kar mutane su ci za su iya kamuwa da ciwuka ko da iya kisan mutane wallahi sai gashi mala a bakin titi ana kasawa ana sayarwa ba wanda ya hana su wanda yake educated ko yake is current yana bibiyan abubuwa na labarai shine zai sani ba zai ci ba amma miskinai talakawa mutum zai tsaya da motar sai zai ɗiba ya loda ya kai wa yayansa ya je kurin ya tashi da wata muguwar cuta bai sani ba shekara da shekaru to gwamnati ya kamata a ce ta hana shigo da waɗannan abubuwan to giya tana daga cikin abin da ke lalata hankalin mutane da lafiyarsu dan duk mashayin giya za ga bai da hankali kuma duk mashayin giya wannan yana taɓa lafiyarsa dan za ga gaba ɗaya bai da wato bai da stability a cikin abubuwansa gaba ɗaya to ya kamata gwamnati ta hana waɗannan sannan kuma duk abin da aka san cewa in an yi amfani da shi daga baya zai illatar da mutane to bai halatta ba abin mamaki wallahi akwai lokacin da aka yi a ƙasan nan wasu daga cikin ƙasashen turawa suka zo da wani magani za su gwada shi suka shigo nan ƙasar afirka suka zo san su gwada wannan maganin suke ta dura mutane allurai da wannan magunguna aka yi ta kamuwa da cututtuka ya zama annoba ya zama bala'i wasu kasashen sun yi fayitin sai da aka biya su diya amma ni na sa a najeriya akwai bangaren da wani abu makamancin wannan ya samu mutane wallahi tallahi ba a biya musu diyan ba sun mutu a banza sun tafi a iska kuma daman suna yi hatta cututtuka da kake gani wani lokacin irin wannan ko irin ciwon ido apollo ko irin waye waye da sauransu daga wani cuta ya zama gama gari kusan duk afirka ana yi to idan suna so su gwada wani magani su cinikin sa su suke kirkirar cutar idan suka kirkiri cutar sai su hau sararin samaniya su duba inda iska yake kadawa musamman bangaren mu na afirka sai a saki abin idan aka saki abin sai ya zo ya zuba sai a ji a an kamu ana kaza ana kaza ce to to lalle wannan zai iya cutar da mutane kaza to kuma sun riga sun yi maganin shikenan sai su tallatar da maganin su kuma dole a saya da yawa wannan likitoci masu kishin addini suna faɗa kaga ashe wajibi ne gwamnati duk ta tsare wa mutane waɗannan abubuwa din sannan kuma ta tsare musu addinin su duk abin da zai zo ya bata addinin mutane to ai respecting din addinin mutane idan kirista ne su a tsare musu addinin su su je su yi ta addinin su ba shi suka ga shi suna so ba tunda gwamnatin ba gwamnatin musulunci ba ne sai ta basu su je su yi addinin su su su ma ko musulmi a basu nasu addinin tunda wannan zai je coci ya kada ganga ya rawan sa ya abin da zai yi ya yanka aladen sa ya ci ya cika ransa ba da matsala ya yi abin da ya ga dama to musulmi ba bai kamata a hana shi ba sai a bar shi addinin sa kuma duk abin da zai cutar da addinin sa ya saba addinin sa to a inda yake bai kamata a bar wannan abun ba misali a zo a yi mutane wurin da zai lalata musu tarbiya kamar misalin wani zo gina wani hotel kamar yadda muka samu labari akwai wani hotel da za a gina a cikin gombe hotel ne wadda ya kai matuka ya yi suna babu ma irinsa a kewayen nan wanda komi halal ne yana nan ana nan ana kan ginin sa har an mammanna hotuna ma ana nunnuna ga yadda zai kasance wasu kawai saboda manufan neman kudi amma za su lalata tarbiyyar al'umma saboda wanda suka san abin suna ba da labari suna cewa za a rinka ɗebo mata ne babes yan mata za a ɗebo yan ethiopia yan america yan ina ne duk ƙasar da ta ƙware da karuwanci kuma yan ƙasar suke jin za su yi karuwanci to a can za a rinka zuwa a ɗebo su idan aka ɗebo su ya zo a zube su duk wanda ya shiga hotel din yana so dama harka ce ta kuɗi kudin sai ya shiga ya je abin da zai a shagiya a yi rawa da mata tsirara kamar yadda ana ganin wannan yana faruwa a ƙasashe da dama tsirara tsirara ina ga maka tsirara ni ban yadda da wannan botar ina da wani ɗalibi na yana karatu Amerika wata rana ya bugo mun waya ke gaya mu da dare yake cewa gashi nan na ce ya karatu ya lamuran ce yaya ba kai bacci wuce ai yanzu ma mala ana fita night club ne na ce kamar yana cikin lafiya ce tab ai yanzu mala yanzu na gaya maka ga yanzu dalibai nan sun fita an fita ana mata daga su sai pant sai breziya wata ma breziyar ma babu kurin dan kyalle ne zai za su dan dora akai wata pant din ma kurin dan kyalle ne zai rufe iya dan gabanta kawai haka su ma maza ana can ana rawa giya kyauta a shata ba a yi abubuwan da aka yi kuma wannan ba laifi ba wannan entertainment ne yace duk a cikin sati a cikin kwanaki akwai ana yin wannan to irin wannan otal din shi za zo a yi wa mutane idan ko ba haka bane to wajibi ne malaman jihar nan gabaki daya ku je ku yi taro ku tafi gidan gwamnati ku gaya mata lalle sai an gaya muku wannan hotel din idan an yi shi dame dame dame dame za a yi kafin ku bari a yi shi ba wai kawai saboda an rena wa mutane wayo ba a zo a yi wa mutane wurin da zai lalata musu tarbiya ya lalata musu yaya ya lalata musu addini kullum saboda wasu samu kuɗi kawai shine kawai karka ce ka gaya mun meye jiha za ta karu da shi kuma meye talaka za su karu da shi kawai wasu ne za a za da su miliyoniyas kawai to saboda ba addini gwamnati ba sa addini a gaba ba ta mu da shi ba kuma malamai su tsaya su haɗa kawukan su su rinka yi wa gwamnati magana don ta ji magana su babu kai ya riga ya rabu kowa ta kansa yake yi tun da daman an riga an watse an baje to ba wanda ma za a saurara amma wallahi ni ina faɗa na maimaita wallahi na rantse muku da Allah matukar malamai suka bari aka yi irin wannan hotel din a jihar Gombe to wallahi kun ci amanar Allah kuma an cuci addini kuma wannan gwamnatin ta cuci mutane in ta bari aka yi mun ji waiwai Allah ya sa da gaske ne an ce cikin kokarin da wannan gwamnati take Allah saka mata da alkhairi tana kokarin ta hana wannan hotel din ko ta hana Allah Allah ya sa ta hana kuma mune mata addu'a in dai gwamnatin nan ta hana wannan hotel din za mu yi mata addu'a Allah saka mata alkhairi kuma Allah ya mata jagora idan ko bata hana hotel din ba da ita da masu hotel din za mu yi ta tsire musu albarka gaba daya ba mu daga kafa ba ko miskalin zarratin dan ko zai cutar da addinin mu zai cutar da tarbiyyar mu zai cutar da 'ya'yan mu zai za a tara mana yan fashi dan duk irin waɗannan hotel da ba su da ka'ida za a tara yan iska wallahi matattara yan fashi ne kuma daman wajibin hukuma wajibin hukuma shine ba wai ta goyi bayan barna ba yawwa ƙuri'ar mu tana da amfani mun zaɓe ku ne don ku taimake mu ku yi mana aiki a ƙasa kuma ku tsare mana addinin mu ba wai mun ba ku ƙuri'a ne dan kawai kun hau mulki ku shakata ku yi abin da kuka dama sannan ku bar mabarinta su zo su yi barna ba wallahi is unfortunate kuma abun kunya ne a ce a jiha irin ta gombe da ta shahara da addini saboda tsananin addinin ma ake ta rikici son addini yasa ma ake ta rikici kuma zuwa kaka ba mutane irin wannan irin wannan mummunan wuri har yanzu muna nan muna jira muna zuba ido mu gani me zai faru ba mu goyon baya ba mu yadda a yi ba kuma za mu yi tabba karariyar addu'a kuma kun san addu'a tana ci wallahi za mu gaya wa 'ya'yanmu za mu gaya wa matanmu za mu gaya wa zuriyarmu za mu faɗa a wuraren wa'azinmu za mu gaya wa ɗalibanmu za mu gaya wa dumbin soyanmu kuma za mu gayyaci sauran jihohi mu ce ga 'yan ta'adda sun zo za su yi mana ta'addanci za su lalata mana ƙasa ana yin wannan kuma wallahi wata tsiyar za a sake yankowa kuma kana ji kana gani a gabanka za a zo ana yawo ana karuwanci ana tsiraici ba yadda za ka iya yi aikin malami mai manufa ba wai kullum ya zauna yana koya mutane alwala tsarki kama ruwa ba shi bane ba kadai a yana duba me menene za a kawo wa al'umma ya cutar da ita sai magana dan malamai magada annabawa ne ba wai kawai mutum ya shiru saboda yana jin tsoron za a rataye shi duk abin da za a yi duk abin da ake tsammanin za a yi wai saboda a kace wani ko a yanka wani ko a daure shi ko a boye shi an yi gwamnatoci da yawa sun sun gama kuma wannan bai sa suka ci nasara akan abin da suka sa gaba ba kuna kama malami guda ɗaya kuna daurewa Allah zai tada dubu a bayan shi masu kishin addini wanda sun fi shi wanda shi dan alallaba ne ma Allah ji kan malam Jafar wallahi tun yana rai tun yana da rai yake fada yake cewa mutane sun sa ni a gaba sun dame ni sun ce kaza ina faɗan gaskiya ana kaza yace to wallahi ina gaya muku wallahi wallahi kan kuka gani boga gangan jikin ba haka ya faɗa yace ni dan ni Jafar na mutu baya nuna cewa addini ya mutu kuma faɗin gaskiya ya mutu kowa a kasan nan yana abin da ya ga dama ya faɗa abin da ya ga dama dan fashi ma yana kungiya ma akwai kungiyar dan fashi ko akwai kungiyar yan luwaɗi akwai 'yan kungiyar 'yan lef lesbianism akwai 'yan cultism akwai 'yan wane ne akwai kungiyar yankan kai ma da cin mutane kuma suna yin abinsu kuma an san da su kuma sai a hana mai addini ya addini kawai mu abin da muke bukata a tsare mana addinin mu wannan ita ce gabar maganar a'a wannan abin zai kawo matsala nan kasar akwai musulmi da yawa idan kasar arna ne can kafirai da kafirai wanda komai halal ne a wajen su ku je ku gina musu irin wannan hotel amma a cikin musulmi yanzu kai wanda zaka bada izini ai wannan baka jin tsoron wata ran yarka ta zama karuwar da za a yi zina da ita a wannan hotel din kai malamin da kai shiru ba kai magana baka jin tsoron wata ran Allah kiyaye naka ko yarka ko yar ɗalibinka ta kauce wanda yaran yanzu daman nema suke yi mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki wallahi rijista za su je su yi ta yi shagiya a yi kiɗa a yi kwanan rawa na high clubs a yi waye waye a mu a wannan jihar bata dace da mu ba sam amma a je duk inda za a je a yi inda suke so can a yi kuma ya kamata a ce wai ba demokradiyya ake yi ba demokradiyya fa is aka ce is the government of the people for the people by the people ko ba ka bane dole akwai ra'ayi na mutane yayi ana tuntuba ya kamata a zauna a majalisa gwamnati ba tana da majalisa ba akwai cabinet ba to yan majalisa an tattauna da su an ji kowa ya sa hannu ya ce yadda ayi kawai saboda wani yana da miliyoyin kuɗi yana ya je ba san ina ma ya samu kuɗin sa ba kawai yanzu yana gina mutane wuri da zai zo lalata mutane kuma ba ga hotel ba ba ga gwamnati ya hotel ba mai kyau masha Allah tabarakallah gashi nan ana ganin sa a bakin titi kowa zai je gani normal hotel wannan bai ishe ku ba to in kun bari wancan din ma zai kashe kasuwar taku ta gwamnati kun fahimce ni da kyau to wannan amana ce bai kamata mu shiru ba a irin wannan wata mai alfarma amma mun faɗa muna maimaita mun ji kishin kishin an ce gwamnatin nan cikin ƙoƙarin da take yi ta hana to Allah ya sa haka ne ta hana in kuwa ta hana Allah Allah Allah madaukin sarki ya taimake ta ya jagorance ta ya sa mata albarka cikin tafiyarta idan ko bata hana ba mu ne mata addu'a Allah sa ta hana kada ta bari a yi idan ko ta goyi baya ta ce sai an yi to insha Allah addu'ar da zamu yi wa masu hotel din da masu shiganta da ita ma gwamnatin duk za mu haɗa mai musu kuɗin goro bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala ai an yi adalci ko yawwa tunda mun musu addu'a Allah saka musu alkhairi Allah ran ma kawo aya ولكل أمة أجل نعم.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
bayan Allah ya hana mu mu faɗa wa ubangiji abinda ba mu da ilimi a kai to sai kuma Allah ya ce li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalinta tana kuma da lokacinta Abdullahi dan Abbas da Imam Al-Ata da Al-Hasan Al-Basri suka ce kowace al'umma tana da lokacin saukar azaba a kanta matukar tafan wa Ubangiji. da Allah ka duba ka duba coincidence da dacewa ba juninki kowace al'umma ce in ta bi Allah alheri ya sauka gare ta walau anna alal qura amanu ko lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi in dai mutane alƙarya suka yi imani yana daga cikin imani kiyaye addinin Allah kiyaye dokokin Allah daina abin da Allah ya hana yana cikin imani Allah ce za mu buɗe muku albarka daga sama amma yayin da ta ƙaryata wa'adin Ubangiji ta ƙaryata zancen Allah to shi kenan sai muka ɗora musu azaba wali kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalinta da lokacin fa idza jaa ajaluhum yayin da ajalin yazo wanqata akaluhum abinci ya ƙare la ya na sa'a Allah ce wallahi ba za mu jinkirta musu ko da lokaci gajere ba wala yastaqdimun kuma ba a ƙara musu gaba mana me ya ƙara musu gaba ba a jinkirta su kuma ba a shiga lokacin su lokacin su bai yi ba a kashe su ba a yi wannan Allah ya faɗi wannan ne yayin da suka nemi azaba suka roƙi Allah saukar musu da azaba wannan aya tana ba da tsoro kwarai kwarai kwarai da gaske cewa duk abin da mutum yake yi to akwai lokacin shi kuma wallahi haka ne idan mulki kake ji da shi in sarauta kake ji da shi idan wane ne yake dauka ko me ko giyar me take daukan ka wallahi kana da karshe ba abin da ba a yi ba a ƙasar nan wani ya hau mulki yana ta gana wa mutane azaba yana azabtar da mutane ya ce ayi kaza tsoron su ake ji in an zo an ce sai kaza sai kaza sai ga sun zama kabaru kana sai ga mutum ya zo ya kare da an bi shi da dutse ana jifansa idan kujera kake gadara ko ciyaman ne kai ko ko kansila ne ko darakta ne ko gwamna ko shugaban kasa ko deputy president ko meye ma wannan kujerar da ka zo ka zauna a kanta ko sakataren gwamnati ko shugaban yan sanda ko shugaban sojoji ko darakta na kaza ko darakta na menene kafin kawo wannan kujerar wasu dubu ya kai sun hau sun tafi ko dai sun mutu ko sun yi ritaya ko an kore su ko an musu kulle kulle an tashe su ko sun kulle wani rashin mutunci an musu ritaya daga wurin da ka zo ka zauna kowace kujera ce dole ka bata kamar yadda ka zo kuma dole ka tafi babu mai tabbata to haka rayuwar ma ita gaba ta ba ta da tabbata babu satanti a cikin rayuwa gaba ɗaya to Allah ya mana mai kyau to sai aya ta karshe sai Allah yake cewa me يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي na'am يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون shikenan ga sako da Allah ya rufe bayan dokoki da ya shimfida ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati yayin da manzanninmu suka zo mana daga cikin ku kamar ya rusulun minkum manzanni ne daga cikin ku mana irin jinsin ku mutane ne irin ku ba a turo muku mala'iku ba ko ba a turo muku aljanu ba ba a turo muku dabbobi ba ba a turo muku itatuwa ba sai aka ba ku mutum irin ku Allah ya fifita shi da manzanci da wahayi rusulun minkum manzanni daga cikin ku suka zo muku daga suna alaikum ayati suna karantar da ku ayoyinmu suna koya muku farillai suna koya muku sunnoni suna koya muku shari'a famanittaka wa aslaha ka duba wani coincidence din da dacewa Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah ya gyara addininsa ya gyara aikinsa shine aslaha ittaka shirka ya kiyaye shirka wa aslaha amala ya gyara aikinsa faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim babu tsoro akan ku duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya gyara aikinsa to Allah yana cire masa tsoro baya tunanin kowa babu babu kuma bakin ciki a lahira a duniya baka tsoron kowa wala hum yahzanun kuma a lahira babu bakin ciki da bacin rai yayin da yan bakin ciki da yan bacin rai suke shan bakin ciki da bacin rai wannan aya tana nuna mana wanda yake so ya samu rayuwa da sa'ida ya ji tsoron Allah ya bi umarnin manzanni kuma ya- ayoyin nan da annaba suke karantawa kamar yanzu yadda muka zauna ayoyi muke karanta muna fassarawa haka annabawan da suka gabata suke tara al'ummarsu su ce jama'a mana wahayi su ja baki su yi musu bayani su yi musu sharhi jama'a su yi tambaya su ba su ansa shine Allah yake cewa wanda ya ji tsoron Allah ya bi wa'azin da aka yi masa ya kuma gyara aikinsa fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su a nan duniya Allah zai baka nutsuwa zai baka kwanciyar hankali baka da damuwa baka da fargaba baka da tashin hankali baka da inda inda wala hum yahzanun kuma a lahira baka cikin masu tashin hankali da bakin ciki to me fa addini daɗi babu in ka ji tsoron in ma ka tsaya kana jin tsoron wani abu wai ba za ka yi addini ba ka- ka ji tsoron tsumma ka ji tsoron shirme da kai da mai jin tsoron wannan kwallon tarkin ba ku da bambanci da kai da mai tsoron akuyar gidansa da ya daure ta baka da bambanci wanda ka tsaya ka bauta wa Allah kurin ka huta in mutuwar ka ta zo ta hanyar shahada ce a kashe ka dan addini ya fi maka alheri wallahi idan barawo zai je ya sata baya jin tsoron kowa dan fashi zai je ya tsaya a hanya ya tsare baya jin tsoron motar da zai tsare wataƙila akwai bindiga akwai gurnet akwai mai haka zai tsare ta ya ba su kashi ya karɓi kuɗin su shi da yake aikin banza baya jin tsoro kai da kake so kai addini zancen Allah zancen manzan Allah ka zo kana wai daga kafa kana jin tsoro abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba shi Allah ya mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wai alaran mai yanzu su na'am ya ce alaran mai san da kan kan maganar tauhidi
a'a na'am
kafin mu fara kan da tambayoyi akwai yan sanarwoyi kaɗan da za mu gabatar da farko idan alaran ma malam sani yana nan ana yi masa masallacin alaran ma malam sani yana da masallacin fada sanarwa ta biyu shi ne kamar yadda ma ya sanar ka zuwa masallacin karin tasiri rana insha Allah da ala gobe da karfe hudu malam zai ziyarci garin kyan saboda karfin da yake da iko ana bukatar ita shi sannan gobe alhaji jibi da tsira insha Allah da karfe hudu na ma malam zai ziyarci garin kyan sannan ranar litinin kungiya ranar litinin yana nan a bakin kuros goma sha nawa an da goma inda aka samu gabatar da abin da ke kare da fatan allah ba da ikon zuwa bayan shi a kwamitin na shirye-shirye na wannan karatu suna sanar da neman taimako fi sabilillahi saboda waɗansu matsaloli da yawa da suka taso a kan dangane da abunan jama'a a taimaka a taimaka da su ne mai adadin misalin sanarwa na ƙarshe makarantar dawo hadis tana sanar da matace da iyayen yara cewa za ta fara ɗaukar sababbin ɗalibai na nasiru da firamare da kuma haya islam haya islam ɗin ana kara sanar da mutane cewa ba kawai za ta kaita a kan matan aure ba ne har ma da yara waɗanda suka gama primary school kafin su da secondary school za su iya sayan kwamfin su shiga haya islami sannan kuma za su fara wannan abu daga ranar asabar insha Allah zuwa ranar talata da ƙarfe goma sha ɗaya to duk ne neman wani ƙarin bayani sai je haramun makarantar kiran ba me da ba ta farkon ce malam mata na ce yau shekara biyu da suka wuce ana nuka azumi guda goma saboda larurar rashin lafiya da ta yi su ba ba rama duka watan da ta yi ba saboda haka ya ta kama cewa ana bin ta azumi guda arba'in kenan to malam da samu ta su ba amma saboda larurar rashin lafiya to malam yanzu wancan azumi guda arba'in din za a iya cewa ko kuma dole da ne
na farko dangane da matsala ta mata ko mara lafiya sai a duba ai rashin lafiyar nasa mai tsawo ne ba a san ranar warkewansa ba sai ya ciyar ba a san ranar da zai warke ba babu alamar kasa akwai ciwon da in kai shi kamar ciwon kai mura wani ana tunanin watakila za ka warke nan da yan kwanaki ko na makamancin wannan ko satuttuka to wannan sai a jira idan ya warke sai ya rama ko ta rama amma idan ciwo ne wanda ba san yaushe zai warke ba kamar irin mai ciwon olsa ko mai ciwon shuga ko wani dai matsanin ciwo da ba zai bari a yi azumi ba wannan a ciyar kawai sai ta sai ta ciyar shi kenan sai ta fuskanci wani azumin kuma in shi ma bai zai yi ba ba lafiya sai ta rinka ciyarwa wallahu alam
na ran tambayin ce malamin direba ne na wuce wata babban motar da sani ba a shekara iso ne har ya kama gefen motar na ya kada mu sai mutum biyu suka mutu to wannan ma yake a jikin ko wancan da kai ne za ka yi kai ne sababi ai ba kai ka jawo da baka jawo motar ka zo ba zai zo ya ya buge ku ya kada ku kai za ka yi azumin mutum ɗaya za ka yi tun da katulul khata ne kisa ne na kuskure na'am
wannan tambayar ce mara ya kam- ya halatta a ɗauki azumi ana washe gari za a ɗauki azumi na kira ana washe gari za a yi azumi ramadan
bai halatta ba mutum ya kirkiri azumin nafila kawai ana gobe za a ɗauki ramadan ya kirkiri azumin nafila malamai sun hana wannan amma suka ce mutumin da ya saba yana yin azumin san nafila daman da ranar litinin yana azumi ko da ranar alhamis yana azumi sai ya dace ranar juma'a za a ɗauki azumi to zai iya yin na alhamis ɗinsa washe gari kuma yin na ramadan ma'ana sai dai mutumin da ya saba yana yin wani azumi ko yana ramuwa kamar yana ramuwar azumi sai ya zo ya ritsa da shi ko wani azumi na bakance da yi wannan zai iya yi amma ba wai mutum ya kirkira azumin nafila haka kawai ba na'am
mara ina so a bambanta mini jirgin asham da rashin yin jirgin wanda ya fi fadara
a'a rashin yin jam'i bai da falala hadisai sun inganta tabbatattu kamar yadda shi nasirin albani ya yi bayani a littafinsa salatu tarawih cewa ka je ka kai sallah asham ɗinka da mutane shi yafi akan kai kai kai gadai saboda magana samun ladan jam'in nan yana cikin hannun fila ma an yi za a samu lada kaga an kai kai ɗaya ba lalle bane ka samu ladan da masu jam'i za su samu sannan dalilin da ke nuna kuma ana so a yi a yi asham ɗin nan cikin jam'i manzo Allah yake cewa duk wanda ya sallar asham tare da liman ɗinsa bai fita daga sallar ba har sai da liman ya idar ya juya sai ya tashi kutiba lahu qiyamu laila za a rubuta masa yayi qiyamul laili yayi yayi yayi eh, wato yayi sallar dare gaba daya amma a wannan hadisin cewa akai wanda yi tare da liman kaga ashe yi tare da liman din yana da falala to sai dai ba dole bane kuma yanzu akwai ahlul azam wani yana da uzuri wani yana da matsala baya da cikakkiyar lafiya inda ya ci abinci bayan magariban nan ba zai iya yin wata sallah cikin natsuwa ba sai ya bari cikin dare sai ya yi kayansa wannan ba laifi bane ba da haka dai anan yin sallar tarawihi din a cikin jam'in shefi haka ita ma tahajjudi ka yi ta a cikin jam'in shefi dan da tarawihi da tahajjudi duk sallar sallar nafila ne kuma salloli ne na dare shi yasa wasu ma malamai suka ce da tarawihi da tahajjudi ma kusan duk abu ɗaya ne wasu ne suka bambanta suka ce a tahajjudi sai an yi bacci an tashi saboda Allah ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ya ba asaka rabbuka maqaman mahmuda a ba can ba inda Allah ke cewa tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum anil madaji' sun yi bacci sun tashi kuiban su gabban su ya- ya- ya- wato gyaffan su ya nisanci ƙasa ya nisanci shimfiɗa su tashi kama sallah da haka yana da kyau in dai mutum da hali ya je a yi a jam'i da shi tahajjudin ya fiye shi ɗaya kuma shaidan ma sai ya hana kai in kai ɗayan ne sau da yawa kuma ga addu'o'i da ake yi irin alkunut din nan la'allahu watakila limamin yana da addu'o'i da yawa wadda kai baka da su wannan yana kyau amma da wani zai ce bai zai je ba zai yi shi shi kada a gida sallarsa ta yi kuma bai saba wa addini ba yayi sunna ya samu lada amma ya je a yi jam'in da shi wannan zai fi masa kuma maza da mata duk wanda duk wanda matarsa tace za ta je sallah ba yi da ikon ya hana ta saboda hadisin da manzo Allah ce la tamna'u ima Allahi masajid Allah kar ku yadda ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci annabi ya sake faɗa a wata riwaya idan ɗayan ku matarsa ta nemi zai za ta je makara masallaci kai ya hana ta ya bata ta je ka hana ta zuwa masallaci amma baka hana ta zuwa gidan biki ba to me akai wani ta ayo yo da bi mata a zo ana kaza kaza ana ta tsiya ana wai kawai dan dai an samu mutane mata suna sa addini suna zuwa a yi sallar dare da su sai a yi ta sharri kaga mata subhanallah matan aure sun ki su yi kaza sun je suna kaza to wannan wa'azin da ya kamata ka yi musu a masu zuwa gidan yini da gidan biki da gidan bokaye ma duk to annabi dai ya ce in dai mace ce za ta je masallaci kar a hana ta hadisin imamul bukhari na'am
mai tambaya ce mara a sannan jana'iza bayan tambaya ta biyu zan iya karanta wannan addu'a Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum ya halatta dama ai kan bana ta bi salatu annabi yake na'am
yawan samu wace wannan ni ne nake kasuwa nake da cewa akwai wani abu wanda muke kamar da biya ne a sana'ar mu idan mun sayi mashi kamar naira dubu goma mun masa gyaran dubu a mun masa gyaran ɗari biyar ya zama dubu goma da ɗari biyar in muka ɗan kasuwa in an tambaye mu an kira ne sai mu ce an kira naira dubu goma da ɗari biyar ko ba a taya ɗin ba shin haka ya halitta ɗanyen ɗari na kai ma ka san mai halatta ba ƙarya kai ina ga ni wani mawakin mutane wallahi mutum abu is very clear fa ko ba aka bane me ƙarya ne ka ba da ka ba da labarin abu ba yanda yake ba yanzu tambaya aka yi aka ce an taya ka ce eh an taya nawa dubu goma ɗari biyar to tsakani da Allah wa ya zo ya taya aljani ɗari ya kai sai ka yi sai fari ka tuba da haka ka ce kawai ba a taya ba nawa ne kudinsa ka ce dubu ashirin nawa ka saya ya halatta shi kenan ba sai ka yi karya ba ka je ka ɗibaro kanka kama ma shi yasa da yawa 'yan kasuwa su yi ta cin haram a kasuwancinsu ba su farga ba ka ci haram a jakarka ka cika wa jakar matarka haram ka cika jaka- jaka- jakunan 'ya'yanka haram kudin ba albarka shekara talatin arba'in kana zuwa kasuwa ka je ka dawo kullum kana bayan a kori kura ba albarka saboda kai ma baka rike ga'ida ba mu je malam
malam ni ce ina dauke da azumi ina bacci da rana sai na mafarki da na tashi sai na yi hadisa ya matsayin azumi na ba komai ba komai mafarki baya karya azumi mafarkin mace ko mafarkin namiji kuma ba najisa bane wannan abin da ke faɗa ba najisa bane ki gyara mani ba najisa bane ko mani najisa ne ha mani ba najisa bane malamai sun sabani shin mani najisa ne ko ba najisa bane wasu sun ce najisa ne amma ba daidai bane wanda suka ce ba nisa ba su suka fi karfi babbar hujja mai karfi mu yanzu yan adam ina ce da mani aka halice mu duka to shine sai malaman suke cewa wadance yanzu kuna so ku ce asalin dan adam najasa ne yanzu duk mutumin da gani da najasa aka yi shi amma kuma annabi ya gaya mana hadisi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan yana digon mani kowa sai da ya zauna a digon mani kwana arba'in kenan wannan mani najasa ne ba najasa ba ne sannan ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha tace mani yakan taba rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in sa farce na in kankare shi hakan katse shi ya je kuma ya sallah da shi ya tabbata a wani hadisi manzo Allah ya ce shi fa mani da kake gani daidai yake da yawu da majina da yawu da majina duk ɗaya suke da mani kaga yanzu idan majina ta taba rigar mutum dan yayi sallah da zaka ce bai da sallah to haka idan mani ya taba jikin mutum ba zaka ce bai da sallah ba me dalili na na ce take cewa gashi a jikin annabi in sa farce in katse shi in ya bushe ma in marmashe shi to in najasa ne in kashi ne ya diga nan shikenan sai ka sa farce ka katse shi yawon ku ko ka sa ka marmashe shi kenan yawon ku a'a ba najasa bane ba na jisa mane wani yaro ya zo gidan na Aisha irin samari din nan gauraye ya kwana ko sanyi ake ko me ya je tafka mafarki washe gari ya tashi da jin kunya yana ta dan wanke abin nan na Aisha ta ganshi ta ce kai ya aka yi yace ai abin nan ah, kaza kaza kaza ta ce ayya ai da ba sai ka wanke ba ma yana samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in kankare kaga ilimi ko daɗi ne da shi to wannan shine to amma in ya fita sai an yi wanka hukuncin fitansa daban taɓa riga kuma daban fitan shi daban taɓa riga daban da aka zance mafi inganci mani ba nisa bane yar wagon da ki gyara Allah gane da mu
yaran da nan da su malami ne yake da matsala ta ciwon ciki to mana kai ne za a iya yi mafi ciki a asibiti ko babu kyau kai waye namiji ne kuma ce ba za ki yi mana ba magani ba ne me matsala a cikin wankin cikin na ga ba wani matsala a yi za ki iya zuwa ki je ki tunda neman magani ne na'am
ya zama ya ce na ji an ce dukiya da ƴaƴa fitina ne Mm.
inda Allah ya ce cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun na'am to wannan zan iya zan iya shan magani domin kai wata iyali ka kayyade sai ka ce ka hana shi wanda za ka kayyade shi ba fitinan ba ne? ka ji dan Allah fa wannan abin da ake nufi ku kula fitina wace irin fitina ake nufi abin da ake nufi ‘ya'ya da dukiya fitina shine ‘ya'ya za su iya maka hanyar da za su sa Allah ya ma azaba za su fitine ka son su ya hana kaka bi dokar Allah za su iya rudarka su ja ka kan halaka dukiya za ta iya rudarka ka ta dora ka kan halaka dukiya za ta iya hana ka zuwa jam'i dukiya za ta iya hana ka zakka dukiya za ta raba ka da 'yan uwanka dukiya za ta iya sa- sa maka girman kai to ba ta zama fitina ba wallahu inda wa ajrun azim da ka an ce da su fitina ne wai don ku yi takatsantsan fa ah yanzu mota kama ai fitina ce ko ba fitina ba ce fitina ce saboda za ta iya zuwa ta je ta yi kulikulin rakiya ba ma kubura ba da kai ta nike ka ka mutu gawa kama a neme ta ta kone ka kurmus dala ba fitina ba ce amma sai mutum ya ce ya daina hawa mota a'a cikin kama zai zama maka fitina don za ka je ka ciyo haram ka tara a ciki Allah ya kone ka kuma kudin ka daina yawwa da kyau yanzu kaji ya ce zai iya shan magani ya daina haihuwa to me yasa baka yi tambaya akan ka daina neman kudi ba kaga wallahi wannan ka kyauta mana sosai wallahi ka rage mana hanya da haka ba haka bane ina jin kowa ya yarda cewa wannan za- in an ce ɗanka fitina zai zama gare ka zai iya yiwa ko a nawa ne iyayen da yayan suka zama musu fitina ɗanka ya zama dan fashi bai zama ma fitina ba ɗanka ya zama barawo bai zama ma fitina ba ɗanka ya fi karfin ka baya zuwa jam'i bai zama fitina ba kai ba ma jam'i ba ko gona ne baya zuwa maka ai ya zama ma fitina to amma wannan yana nuna cewa sai kai ba za ka yi yaya ba a'a to kai da an ke ayi kai da ka zo na'am mai tambaya ta karshe ya ce mara a masallaci kai bayani a kai riba to mara kamar kakara na abubuwan da ba hatsi ba shi ma haramun ne kamar su waya da waya ko mota da mota ko mashin da mashin ba haramun bane ba haramun bane ya halatta yin kakara yanzu wannan waya ta ce wannan waya ka ce wannan LG ne wannan ma LG ne amma wannan babban LG ne wannan karamar LG to sai kake son tawa ni kuma nake son taka ko kai taka karama ni ta ba ba za mu yi kakara ba mu yi canji to abinda ya tabbata shari'a sai mu yi cinikin tawa din nawa za ka saye ta eh na sayi taka naira dubu goma sha biyar malam sai ce kai kuma taka na sayi ta naira dubu hudu ka sayar a a malam ka cuce ne sai ce to na saya dubu biyar ko ba ka bane kai kuma kai na liƙa maka ita a sha biyar yanzu a nan gurin za mu yi canji ko to amma ba haka kawai muka yi canjin ba sai da muka yi cinikin wannan ko ba ka bane to sai in baka tawa ka bani taka kuma ka cika mun kuɗi wannan ya halatta mota ne kake da shi babur ne keke ne kada a yi shi haka da ka sai an yi cinikin kowanne ba wai kawai wannan motar to ba ni ita kai ma barin baka tawa to sai in cikin a sai an yi ciniki idan aka yi ciniki wannan kaza eh na sayar to kai kuma naka fa wannan kaza eh na sayar to sai ku hada ku kakara har da ma tokara duka ya yi haka yayi kun fahimci wannan to Allah ya ganar da mu
sai masu yan ma'adon wanda ya ce malam ba ya da haka bani da mata kuma ta- tana kwaɗaitar da mu akan mu ya aure yanzu na yi kuma Allah ya ba ya ba wa mata kada juna ina roƙon malam da sauran yan uwan su ne su yi da addu'a a ƙasar da ba to dukan mu Allah ya ba mu dace ya sa albarka a ci
yawan da mu da ce kare ko sai malam ne yake neman aure tare da kuma wasu sauran ɗan uwan musulmi marasa marasa aure malamin muna roƙon a taya mu da addu'a Allah ya ba mu mazaje na gari amin Allah ya ba ku mazaje nagari su ma Allah ba su mata nagari in uwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana albarka ya bamu damuna mai albarka ya amfanar da mu da abin da muka sani ya Allah kada ka sanya abin da muka sani ya zama masifa gare mu ya Allah ka bamu zaman lafiya ya Allah ka sa mana albarka Allah ka sa albarka cikin wannan ƙasa tamu ya Allah wannan gari namu duk wasu fitintunu Allah kautar ya Allah ka ba da zaman lafiya Allah ka ba da zaman lafiya Allah ka ba da zaman lafiya Allah duk abu na tashi hankali ka nisantar da shi gare mu ya Allah duk wata fitina da ka hukunta ta ya Allah ka nisantar da mu gare shi ka nisantar da mu gare ta Allah duk wanda ya zo wannan guri yake da bukata Allah ka biya masa ya Allah duk wanda ba shi da lafiya wannan guri Allah ka warkar da shi ya Allah duk wanda ke neman wani abu a gare ka Allah ka bashi masu larurori cututtuka matsaloli bukatu ya Allah kowa ka biya masa Allah kowa ka biya masa dan albarkacin wannan wata mai albarka dan kuma albarkacin wannan jama'a masu albarka dan kuma albarkacin wannan littafi mai albarka da muke karantawa Allah ka ji kanmu ba dan halin mu ba Allah ka bamu ba dan halin mu ba Allah ka bamu abin da zamu ci ka bamu abin da zamu sha Allah ka sa mu fi karfin rayuwar mu Allah ka sa mu fi karfin rayuwar mu wanda suka tafi neman aikin dan sanda soja wane ne Allah ka ba su nasara Allah ka ba su dacewa masu neman jami'a cikin yaran mu Allah ka ba su dacewa masu neman aiki na gwamnati Allah ka ba su dacewa masu neman sana'a Allah ka ba su yan kasuwan mu Allah ka sa musu albarka marasa lafiya daga cikin mu wanda suka samu hadura da rashin lafiya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allahumma aiz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين